بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ونعبد ما الله تبارك وتعالى da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya mana muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya mana muwafaka da abin da za mu saurara Allah ya sa abin da za mu karantawa da saurarawa ya zama sanadiyar tsira gare mu duniyar lafira alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yau muna ashirin da ɗaya ga watan zulqa'ada hijiran maki sallallahu ta'ala alaihi wasallam dubu da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da uku ga watan takwas na miladiyar annabi isa alaihi salamu dubu biyu da sha takwas don haka jiya muna cikin babu dawafi ba'da subhi wal asri ina jin akwai ahadisu babi da afar waɗanda ba mu iyar ba lokaci yayi ba mu kai ƙarshen hadisul babi da afaru ba na babin sai lokaci don haka sai muka dakata da haka insha Allah ba abin da ya rage mana na waɗanda sai na wannan babi babin yin nafila ta ɗawafi bayan sallar la'asar sai ce babin yin ɗawafi bayan la'asar da kuma bayan asubahi domin in an yi dawafi dawafi zai jawo a rakata dawafi to don haka menene hukuncin yin waɗannan rak'o'i guda biyu na bayan dawafi kuma gashi lokacin da ba a nafila ne to menene hukuncin sa to sai aka yi magana ma meye hukuncin yin dawafi tarjama tana magana zahirin tana magana kan dawafi bayan la'asar da bayan asubahi amma hakikatin maganar ta yin rakata tawafi ne bayan watan la'asar da kuma bayan asubahi kamar yadda muka ce na حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو بكر حدثنا موسى بن عمر عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة النافع أن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها قال الحديث إمام البخاري يتحدثنا إبراهيم بن المنذر يجي إبراهيم بن المنذر يا لم تدم شيكم إبراهيم بن المنذر يجي قال حدثنا أبو ضمرة يجي أبو ضمرة يا لم تدم إن أنتنا أبو ضمرة الكنية سجد sunansa ya gabata shine Anas ibn Iyad Anas ibn Iyad kenan sunansa amma akwai sa Abu Damra qala hadathana Musa ibn Uqba yace Musa ibn Uqba ya zanta da mu an nafi'in anna Abdullah radiyallahu ta'ala anhu qala ya ji daga nafi'u shi kuma nafi'u yace anna Abdullah radiyallahu ta'ala sani dai mai gidansa kuma malamin sa Abdullah ibn Umar yadda Allah tabbata gare shi qala ya ce sami'tu an-nabiyya sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama watan ya ji annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yanha an salati inda tulu ash-shams manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama yana hani dangane da yin sallah daidai lokacin huduwar rana daidai lokacin da rana ke hudowa annabi sallallahu ta'ala sallam ya hana yin nafila a lokacin wa inda gurubiha da kuma daidai lokacin ba bayan ba ba bayan ta bullo ba ba bayan ta faɗi ba a'a inda gurubiha lokacin da take hudowa domin tana hudowa ne akan kahon shedan kuma tana faɗuwa ne a haka to saboda haka lokuta ne masu nauyi don haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya hana kamar yadda abdullahi ibn umar ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yanha an salati inda ulu shamsi wa inda ghurubiha kaga kenan nan watan ya dauke shi akan umumi shi al-imam al-bukhari domin ni ana magana akan babu dawabi ba'da subhi wal asr babin yin dawabi bayan asbahi da bayin dawabi da yin dawabi bayan la'asar to kuma sai ya kawo wannan hadisi na hanin annabi sallallahu alaihi wasallam ga nafila bayan la'asar to kaga da daidai lokacin da rana ke hudowa da daidai lokacin da take faduwa kaga ya dauke shi akan umumi ko ma tarkata tsawafi ce ko ma kowace irin nafila ce tun da ya ɗauke shi akan umumi ne ya sa ya kawo shi a wannan bani da bai ɗauke shi akan umumi ba ya bar shi akan cewa ban da rakata tsawafi ba ta da wannan kaga da bai kawo shi ba to ka kawo shi ya ɗauke shi akan umuminsa shi al-imam bukhari na'am
حدثني الحسن بن محمد هو الزعراني حدثنا ابي بن عبيد حدثني عبد العزيز بن ربيع قال رايت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يقوم على البدر ويصلي ركعتين
nan a lura inda dulufi daidai huduwar rana da inda gurubi yana da bambanci fa da a ce kafin ko bayan bayan rana ta hito daban bayan ta faɗi daban a lokacin da take fitowa lokacin da take faɗuwa daidai lokacin da take faɗuwa wannan lokacin su ne ake magana kansu حدثني الحسن بن محمد هو الزعفراني قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما يطوف بعد الفجر هذا اللي يقول رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين الإمام البخاري رحمه الله يجي حدثني الحسن بن محمد هذه سبب حدثنا حدثني ابن حسن بن محمد والزعفراني قال حدثنا عبيدة بن حميد يجي عبيدة بن حميد يا مقدم قال حدثني عبد العزيز بن رفيع يجي عبد العزيز بن رفيع فيما زنتدني قال رأيت عبد الله بن الزبير يجي يا عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما يدوف ينا نوافي بعد الفجر باين صلى أصباني ويصلي ركعتين kuma yana sallah nafila raka biyu kaga wannan magana ta koma bangaren masu gani a iya nafila ta dawafi bayan an yi asuba ko rana ba ta fito ba ko rana ba ta fito ba domin ba su dauke shi kan umumin shi ba na la salata ba'da al-fajr hatta taqulu ash-shamsu ko kuma la salata ba'da al-'asr hatta tagruba su ba su ɗauke shi akan umumi ba hadda dawafi ta kamar asarin abdullahi bin umar wanda shi ne farkon ma abin da imam bukhari ya kawo a bari asarin nan na abdullahi bin umar duk da imam tahawi ya ce an ruwaita din takan shi ibn umar ne har wa yau ya yi dawafi bayan asuba ya diba ya ga rana ba ta fito ba ya jinkirta sai da rana ta fito ya tashi ya rakata da wafi ka kenan akwai maganganu biyu da aka ruwaita daga Abdullah bin Umar to wannan shi ma akari na وابن عبد الله بن الزبير شيما يا قتنتي وانشان نفسي وادي مسألة من خلافية وصنا بني شاكو همومي وصنا بني شكما أعبدكم همومي داما وصو نصوصا سوي تقييد إلا بمكة كما يدعى كرمتها جاء
قال عبد العزيز ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد أثر ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاه
قال عبد العزيز ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر ويخبر أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثته أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما وأن الحديث آه واتن قال عبد العزيز ده الإمام البخاري يجي أكتشي وهو بالإسناد المتقدم بتأليف ابن الإمام البخاري a isnadin can da ya gabata shi za ka jono haɗe ki da wancan isnadin mutaqaddimi ba ba ta'liqi bin al-Imam al-Bukhari yayi wa huwa bil isnad al-mazkur kenan ba ta'liqi ba yace haddathana Hasan ibn Muhammad wa Za'farani qala yace haddathana Abida shi قال عبد العزيز عبد العزيز يجي ورأيت عبد الله بن الزبير يجي ناقة عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر ينا صلاة الركعة بيو إن النوافي kuma bayan sallar la'asar bayan sallar la'asar wai biru yana ba da labari anna aisha ta sani dai ummul mu'minin aisha radiyallahu ta'ala anha haddathat ta ba shi labari anna nabiyya sallallahu ta'ala alaihi wasallam lam yadkhul baitaha illa sallahuma bai taba shiga ɗakin ta ba bayan watan sallar la'asar in dai ba san la'asar ne shiga ɗakin ta illa sallahu ma sai ya sallaci in na fila biyu bayan la'asar in an tuna wannan magana an yi ta da faɗin ta can a kitabu salati da maganganu da hadisi ummin ummu salama radiyallahu ta'ala anha akan hukunci wanda an kawo hadisai daban-daban kuma maganganun malamai in su alimin mutahawi duk in an tuna mun kawo su a can menene fuskar yin nafilan nan bayan sallar la'asar da kuma hadisai waɗanda za a ga zahirin su kamar suna karo da juna sannan kuma malamai suka shiga suka yi bayanin jam'i a tsakaninsu wasu suka ce akwai nuska a tsakaninsu inda an tuna magana suna da faɗi to nan dai a taƙaice abdullahi bin zubair kamar yana kafa hujja ne da wannan zance na ummul mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha akan yayi ko halaccin yin nafila ta dawafi bayan lasa saboda wannan magana ta ummul Aisha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba shigowa wajen ta bayan la'asar illa sallahu ma sai ya sallaci inna rakoi guda biyu bayan la'asar to tunda haka ne ko to kenan ko in an yi dawafi bayan sallar la'asar za a yi rakata dawafi wai na rako'in biyu na dawafi za a yi su to shi ne ka hujja da wani
babul maridi ya tsofu rakiban
babul maridi ya tsofu rakiban babul maridi wannan babi na magana akan marar hukuncin marar lafiya ya yi dawafi kan dabba ya yi dawafi kan abin hawa ya yi dawafi kan dabba saboda uzuri kaga kenan watan asalin tsawafi ba kadan ba aka san shi ba amma shiyan aka san shi to tunda kaji ya ce maridi to ana jin kamshin uzuri ne eh uzuri ne ya gitta mamarar lafiya yayi dawafi akan dabba
حدثني إسحاق الواسطي حدثنا خالد عن خالد بن الإكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء من يده وكفر
حدثني إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحظاء عن إكرم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم طاف بالبيت وهو على بعير كلما عتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبره wannan al-Imam Bukhari yace haddathani Ishaq yace Ishaq al-Wasiti yace ya zantar da mu anan shine Ishaq al-Wasiti shine Ishaq ibn Shahid al-Wasiti Ishaq ibn Shahid al-Wasiti qala yace haddathana Khalid yace Khalid ya zantar da mu حدثنا خالد كما أن خالد الحصار هذا خالد واتنفركم شيني خالد شيني عبد الله عن خالد شيني خالد بن عبد الله الطحان خالد بن عبد الله الطحان شيني نفرقه حدثنا خالد خالد بن عبد الله الطحان سننكما شيكما دغ خالد بن مهران الحذاء إيه شي يا شاغباتا خالد بن الحذاء ده شاغباتا ودون هكا أسن خالد فرقه والنيل شين خالد بن عبد الله خالد بن عبد الله الطحان شيكم خالد النبي شين وادن خالد بن مهران الحزاء تو الإكرماء شي خالد الحزاء ياجد إكرماء عن ابن عباس ياجد عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما yadda Allah tabbata ga ɗan da uban Allah Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama dafa bil baiti wa huwa ala ba'irin annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam yayi dawati yana kan ba'irin raquminsa kullama ata ala rukuni ashara ilayhi bi shay'in fi yadihi wa kabbara duk lokacin da yazo akan ar-rukn al-aswad kenan in yazo akan ar-rukn al-aswad to أشار سي إشارة إليه زواج الركن الأسود بشيء في يده دواني أبو أهل ساعة إن أنتنا كم يا قبات أشار بمحجن بمحجن قولوا سندتك هل سي إشارة إيسا طب
حدثنا عبد الله بن مسعود حدثنا مالك عن محمد بن عبد عبد الرحمن بن نوبل عن قوة عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال توفي من وراء الناس وأنت راكبة وقلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ في الطور وكتاب مسطور حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عني أشتكي فقال دوفي من وراء الناس وأنت راكبة فدقت ورسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بوالطور وكتاب مسطور وأنكما الإمام البخاري يجي حدثنا عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلم هذا التدم قال يجي حدثنا مالك يجي إمام مالك هذا التدم عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يا جدك محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة شيكما جدك عروة عن زينب يا جدك زينب ابنة أم سلمة هي أم سلمة عن أم سلمة إتكما دك أم سلمة ما هي في رضي الله تعالى عنها ma'ana iyalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qalat abinda ummu salama ta ce dan la tabbata gare ta shakautu ila rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam anni ashraki na kai kuka na kai watan koke zuwa ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam anni ashtaki cewa bani da lafiya ashtaki bani da lafiya فقال سيما الله صلى الله عليه وسلم يقول من وراء الناس وأنت راكبة nan suna jin hadisi ya gabata ko jiya ma an karanta shi dufi ki yi dawafi min wara'in nasi bayan mutane ba na gefe gefen su wa an tira ki ba alhali kina kan dabba tunda wanda bai da lafiya tafiya za ta yi mai wuya amma akan dabba abin zai mai sauki saboda zanna take dabba za ta rika zagayawa to faduftu tace sai nayi dawafi wa rasulullahi sallallahu ta'ala sallallahu yusalli ila jambil bayt alhali wannan jumla haliya kenan zaka wannan wawi ana kiran shi wawul hali alhali a lokacin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana sallah watan gefen Ka'aba wa huwa yaqra'u kuma alhali wata jumla ce haliya wa huwa yaqra'u bi turi wa kitabin mastur yana karatun suratu tur wa turi wa kitabin mastur shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi to nan me mudabaka dai da tarjama in an lura wannan babi al-Imam Bukhari ya kawo masa hadisi guda biyu na farko dai takan Abdullah ibn Abbas na biyu takan Ummu Salama hadisin Abdullah ibn Abbas da hadisin Ummu Salama amma in ka lura da na farkon wanda muka gabatar can farko haddathani Ishaq wa Wasiliyu har zuwa karshe abinda kawai zai nuna mana tsaba bil anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tsaba bil bait wa huwa ala ba'iri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dawafi ala ba'iri amma ina maganar rashin lafiya babun al marid yatufu rakiban ko babul marid yatufu rakiban ko wanda karanta kaji ba a jin kamshin rashin lafiya a cikin wannan hadisi a'a abinda dai ake fahimta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dawafi akan dabba ala ba'irin wa huwa rakiban ala yace watan babu bizaiti yayi dawafi wa huwa ala ba'irin yana kan rakumi to kaga wannan babu bai hito fili alaka ta hadisi da tarjuma ba zahira ba ce ba zahira ba ce inda za a gano ta sai an koma wata riwaya wadda aka ce wala Allah al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan ne domin la'akari da dalilin yin dawafi a sama menene ya jawo yin dawafi a sama to rashin lafiya an an tuna can baya ibnu battal ya ce wala Allah wataƙila dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi dawafi a saman dabba rashin lafiya aka ce lallai tunda akwai riwaya Abu Dawuda Abu Dawuda ya riwaita cewa qadima an-nabi sallallahu takan Abdullah ibn Abbas ce riwaya Abdullah ibn Abbas ce qadima an-nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam makkata wa huwa yashtaki bai da lafiya lokacin don haka yace fatafa ala ba'iri fatafa ala ba'iri فلما أتى على الركن أشار إليه بمحجان فلما فرغ من طوافه أنا فصلى ركعتين to kaga shi wannan wanda nan aka gano dalilin yin tawafi akan dabba wa huwa yashtaki manzo Allah sallallahu ya zo makka yana dan fama da jin jiki to kaga to tanan ne zai zama samu alaƙa mai da shi zuwa ga dalilin yin dawafin a sama to waccan riwaya amma kuma ita kuma waccan riwaya aka ce wata kila abin da ya sa ba ta inganta bane don haka alimar bukhari bai kawo ta ba kai tsaye domin akwai ya zai dubnu watan ziyadi wa fihi maqali ya zai dubnu ziyadi malaman hadisi na da manganu a kan shi waccan riwaya ta abu dawuda cewa atan nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko kadiman nabi sallallahu alaihi wasallam makkata wa huwa yashtaki fa tafa ala rahilatihi falamma ata ala ar-rukni ashara ilayhi bil hijab sannan falamma qada tawafu anafa fa sala rak'atayn to kaga dai a takaice wannan hadisi na Abdullah ibn Abbas na cewa taba bil bayt huwa ala ba'irin kullama ata ala ar-rukni wanda shine farko to alaƙar shi da tarjima ba zakara ba ce ba zakara ba ce ɓoyayya ce sai bayani ne zai tono ta wata riwaya ce wadda ita imam bukhari ke hararowa wataƙila sai ya sanya shi a cikin ƙarƙashin wannan tarjima amma ka shi wannan na ummu salama zahirat domin ta ce shakautu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni ashtaki kaga karara alaƙar zahira ce na kai kuka wajen annabi sallallahu ta'ala sallam cewa ba ni da lafiya to kaga yayi daidai da babul maridi ya tufa rakiba
babu siqayatil haji
babu siqayatil haji wannan babi yana magana akan siqayatil haji shayar da alhazai shayar da alhazai ruwa lokacin da suke da bukata wasu suka ce shayar da su ruwan zamzam shine siqaya siqaya shayarwa ya zo da ma'ana biyu a cikin alkur'ani in an ce siqayatu shayar da alhazai ruwan zamzam shine aj'altu siqayata alhaji wa imaratu almasjid alharami kaman amana billahi wal yawmil akhir har yi zuwa ƙarshe kaga siqatul hajji kenan eh sannan kuma waj'ala siqata fi rahli akhihi shi kuma lafazin shi daban amma kaga duk siqatu siqatu yake wannan na ja'ala siqata kofin da sarki ke sha irin na kasaita wanda yake shan ruwa da shi kasan ba irin saurin kofuka ba to wannan kofin na azurfa ko na dinari to shi ne ake magana wajen alassi ƙayata abinda motsa ko kofin da sarki ke shan ruwa ana kiran shi siƙaya yana amfani da shi wajen shan ruwa siƙaya kenan wancan kuma siƙaya shayar da alhazai ruwan zamzam na
حدثنا عبد الله بن ابي الاسود حدثنا ابو بكر حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استاذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمين لمكه ليالي منى من عدد سقايته فاصله
حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا ابو ضمره قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي من من عجل سقايته فأذن له وأن الحديث عبد الله بن أبي الأسود يا من سلم أن جاء الإمام البخاري قال حدثنا أبو ضمرة أبو ضمرة يا ذا الفرد مشيني أنا سكن عياذا ليك الأمنتا قال حدثنا عبيد الله عبيد الله يا ذا سلم عن نافع يا جدك نافع بن عمر شيكم يا جدك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إذا لا ثبت قدن دعوان قال عبد الله بن عمر يجي استأذن الأباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي حقيقة أباس بن عبد المطلب بفهم من الله صلى الله عليه وسلم استأذن يعني بإذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعني بإذن من الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن يبيت بمكة شيوا ya bi ta ya je ya kwana a makka layali ya minan kwanukan zaman kwanukan mina ayyamu tashriki ko ayyamu minan watan sai ya nemi izini daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya baro mina ya zo makka ya kwana kwanukan mina ya zama ya kwana a makka saboda me yace min ajlis qayatihi saboda aiki ne da yake yi tun a jahiliya wannan siɓaya aikin gidansu ne sai na abbasu ya gaji wannan siɓaya daga sayyidina abdulmuttalib shi ma abdulmuttalibi gado ya yi to har dai abin ya kawo ga abbasu abbasu shi ne ƙarami daga ‘ya'yan shi sa abdulmuttalibi akda shi ne ƙarami daga cikinsu shi sayyidina abbasu to sai ya jibinci wannan shayar da alhazai saboda an san suna haji tun a jahiliya to su ne ke da wannan sarautar ko wannan aikin na shayar da alhazai ruwa ruwan da za su bukata za su tanadar musu su kuma su shayar da su su kula kuma da ruwan wannan aikin su ne tun a jahiliya to har zuwa musulunci annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya tabbatar wa sayyidina Abbas wannan aiki nasu to wannan aikin da suke yi na siqaya wanda shine ma alqur'ani ke magana can kafin Abbas din musulunta kafin Abbas musulunta yana gwada watan kafaɗa da waɗanda su sun musulunta a wannan lokacin bai musulunta ba to shine ayati magana aj'altum siqatal hajji yana gwada watan kafaɗa da su saboda wannan aiki muhimmi na shayarwa alqur'ani ce aj'altum siqatal hajji wa imaratul masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir ai ba za su zama ɗaya ba to har dai Allah ya masa arzikin ya haɗa ga imani ga shayar da alhazai ga kuma kula da watan harami din to wannan ne to sai sai na abbasu ya nemi izini daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je domin wannan aiki nasu na gidansu na shayar da alhazai kuma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya mai izini ya koma makka kaga ya bar kwanan mina gashi kuma mabitu mina yana da muhimmanci to da nan tanan ne wasu malamai suka ce to wannan ya nuna kwana ne na wajibi ne kwana ne na wajibi ne dan da ba wajibi ba ne ba zai nemi watan izini ba kuma har sai an masa izinin kuma sannan ya tafi to suka ce kwana mina don haka a wajen aksarul fuqaha'i kwana mina wajibi ne wanda ya bar kwana mina gaba kida ya ba da jini ne ba da uzuri ba ne wasu suka ce ko uzurin ne in dai uzurin ya sa ya bar minat bai kwana ba sai ya ba da jini wasu suka ce a babu jini domin uzuri ne za a ɗauki na abbasu uzuri ne kuma ba a ce manzo Allah sallallahu alaihi ce sai ya yanka wani abu ba za ka yanzu babu wani abin da wasu suka ce wannan ya keɓanci sayyidina abbasu akwai sayyidina abbasu akwai maganganu da yawa akai amma dai zaman mina a takaicen takaitawa wajibi ne wajibi ne na'am don haka anan al-Imam al-Bukhari al-Imam an-Nawawi rahimahullah ya ce wannan hadisi yana ishara zuwa ga matsaloli guda biyu mas'ala ta farko anna al-mabita bi min al-layali ayyam tashrik ma'murun bihi ma'muri ne kamar yadda bayani gabata amma yanzu hal huwa wajibun aw sunnah wajibi ne kwana mina inji al-Imam an-Nawawi kwana mai na wajibi ne ko sunna ne abu hanifa ya ce sunna ne saura suka ce wajibi ne kamar da bayanin mai gabata to mas'ala ta biyu fa wanda wannan hadisi ya kunsa sannan mas'ala ta biyu ya juzu da hadis siqati an yatruku hadha al-mabita wa yadhhabu ila makka yace mas'ala ta biyu na karantar da halacci ga waɗanda ke shayarwa su baro kwanan mina su bar kwana mina su taho makka domin su shayar da zamzam da daddare su shayar da zamzam da daddare wannan kuma suka ce bai keɓantu ba wato wala ta su zalika ita shafi'i bil abbas to suka ce ba sai abbas ba wannan hukunci mustamir ne duk wanda ke wannan aikin na shayarwa to yana da wannan rukhsar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba sayyidina abbas ba ta keɓantu sayyidina abbas shi kadai ba saboda haka suka ce zai iya wanda suke wannan aiki na shawa za su baro kwanan mina tare da kasance wasu wajibi ne ko kuma sunna ne domin zuwa gudanar da wannan aiki eh shi kuma al-imam al-qurtubi radiyallahu anhu yace al-mabitu min al-layali tashriqi min sunan al-hajj yace kwana amina al-layali tashriqi na daga sunnonin haji bila khilafin babu sabani illa li dhawi istiqaya sai ga ma'abuta shayarwa ko kuma waɗanda suke makiyaya masu kiwo ne ba su da bai diba musu dabbobin suna halaka don haka in suka yi ni amina suna iya komawa su kwana wajen dabbobin su domin su ba su tsaro ko kuma kar su halaka wannan babu komai eh ko kuma za su koma su ciyar da su su kula da su eh don haka kwana mai na su ya faɗi gare su
حدثنا إسحاق حدثنا خالد عن كاس بن الخطاع عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى استسقائكم واستسقى فقال العباس يا قوم اذهب إلى أمك فات رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب بإذنها فقال اسقني قال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيني قال أسقني فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه يأني آتقه وأشار إلى هذه
حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن خالد الحظاء شنو؟ عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جاء إلى السقاية فاستقى فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بشراب من عندها فقال اسقني قال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم أيديهم أيديهم فيه هكذا قال اسقني فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه يعني آتقه وأشار إلى آتقه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إسحاق يا من تدموا أن جاء الإمام البخاري شين إسحاق بن تنقاذ شين إسحاق بن شهيد وكان إسحاق بن شهيد الواسطي قال يجي حدثنا خالد يجي خالد يا من تدموا شين وانشان خالد إلم وانشان خالد عن خالد خالد عن خالد الحزان أكثر خالد فرقه شين خالد بن عبد الله الطحان خالد كما نبي شين خالد بن وكان مهران الخزاع خالد بن مهران الخزاع عن إكرمة يعني لك إكرمة عن ابن عباس لك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما دع الله ثبتك أن أبن أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سندي من الله صلى الله عليه وسلم حقيقة تبس من الله صلى الله تعالى وسلم جاء إلى السقاية ya taho zuwa ga siƙaya aka ce siƙaya matattara inda ake shayarwa inda duk wanda ke buƙatar shan ruwa nan zai taho an tanadi wurin musamman don shan ruwa duk mai buƙatar shan ruwa a nan cikin harami nan zai taho to shine siƙaya ne ta ji ƙarin wata ma'ana siƙaya wurin da aka tanada don shayarwar kamar yadda al'imamu badruddin aini ya kama maganganun malamai da malaman lugha malaman hadisi duka kan ma'anar siƙaya kaga daga ciki wurin da aka tanada don shayar da ruwa ɗai kenan siƙaya shi shayarwar sannan waccan ma'anar ta siƙaya abin shan ruwa abin shan ruwa na yace annabi sallallahu ta'ala sallam ja'a ila siqati fastaqa sai manzo Allah ya nemi a shayar da shi ai fa talaba watan as-suqya fa qala al-abbas sai sayyidina abbas ya ce ya fadlu ya kira ɗansa daga cikin ƴaƴansa fadlu dan sayyidina abbas din ne yace ya fadlu idhhab ila ummika tafi wajen innaka eh umul fadli kenan ka tafi wajenta mi idhhab ila ummik tafi wajen innaka ita ce lubaba Lubabatu bintul Haris Lubabatu bintul Haris an san yakuwar Maimuna ce watan iyalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakuwar Maimuna ce ita ummul fadli Lubaba bintul Haris to shine Abbas ya aika ɗansa Fadl yace tafi wajen mafiya ka fa'ata Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sharabin min inda ka je ka zo mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani abin sha na daban daga wajen ta ba wannan ba saboda wannan mutane sun mai yawa ana ta kai da kawo kan shi da hannuwa da sauran faƙala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iske shade da ma'ana wannan din da manzo Allah ke so sallallahu ta'ala alaihi wasallam qala ya rasulullah to lokacin ne ya faɗi dalilin sa na cewa a je gida a samu manzo Allah wani ruwa na daban kaji farko bai faɗi dalili ba ya dai ce je wajen mahaifiyarka ummul fadli kenan ka samu manzo Allah sallallahu alaihi ruwa to shine sai ya ce ya rasulullah in sallallahu ta'ala alaihi wasallam innahum yaj'aluna aydihim fihi suna yawan sa hannunsu ne ciki ko ba ba kowane hannu bane yake da tsatsatsat ma'ana yake da tsafta hannuwa ana sa hannuwa da yawa don haka na bari a samu ma wani wanda bai da hannuwa da yawa shi ne ma'ana faƙala kaga bayan ya faɗi uzurinsa na nuna a samu manzan Allah wani ruwa na daban faƙala manzan Allah ya ce iske ni kadai shayar da ni kawai ka ke na wannan ɗin yake so kaga manzan Allah sassa yana karantar da shugaba kai ya zan shi kullun nashi na daban ne kada shugaba zan kullum nashi na daban ne kaga ba irin shugabannin mu na yanzu kai ka san ruwan kwamban da ake kwararowa five five wanda wata ran ya samu kulorin wata ran ba zai samu ba wata ran ya samu alam wata ran ba zai samu ba wata ran ya samu kyakkyawar tacewa wata ran ba zai samu ba shugabanni ba su shan wannan ruwan kuma su suke ba talakawa ba amma su ba za su sha wannan ruwan ba da suke ba talakawa kaga wannan ma yana da bambanci yana da bambanci da wannan wannan alhaki na ka shayar da al'umma ruwa to kuma wannan ruwan da kake shayar da al'umma sai zai kai baka shi sai zai masu mulki ba wai su su sha ruwan fambo ba irin da suke kwararo talakawa wanda wutar ma su samu wutar ma su samu a cikin makwararin ne ma wasu ke shan ruwa saboda ruwan bai samuwa sai a cikin gota a cikin gota a cikin makwarara inda wani makwarara kamar da a ce kazanta ce ke wucewa to na ake ɗiban ruwan sha kuma mahukunta suna kallon to ba ma wannan ba shi mai kyan wanda ba ta cikin gota ya biyo ba tana ake tare shi ba mai kyan dai wanda shi ne ake gani mai kyan ko ba ko ba zai sha shi ba kaga wannan ba ai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamata ya yi shugabanni su zama abinda suke ba talakawansu na haƙƙi ya zama shi suke ba kansu kuma ya zama wanda za su sha batun wanda daban yake ba fa cikin aljihunsu za su sha ba gwamnati ce za ta biya masu ruwan da za su sha amma kuma ba irin wanda talakawa za su sha ba kaga in mutum ya ce shi cikin aljihun shi zai sha to ko shi zai an tambaya don me ba za ka sha wanda kake ba mutane ba sai an tambaya kake sa kuɗi ka sayi wanda ba shi kake ba mutane ba to bugu da ƙari ba a gwamnatin ce za ta saya ma masu mulki duk da ruwan da za su sha kaga wannan akwai cazar adalci ga waɗanda ake shugabanta Allah samu dace annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam yace ba ni dai shayar da ni fa shariba minhu manzo Allah ya sha daga wannan ruwan sallallahu ta'ala alaihi sallam summa ata zamzama wa hum yasquna manzo Allah sallallahu alaihi yazo a rijiyar zamzam kuma wa hum yatadda su yasquna suna shayarwa wa ya'maluna fiha suna aiki kokari na aiki wato fiye a cikin ta faƙala maza Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam ya ce imalu ku ci gaba da wannan aiki faɗin na kuma ala amalin salih kuna kan aiki mai kyau domin ibada ce shi kan shan ruwan zanzan ibada ce to duk wanda zai yi wata hidima a kan ya shayar da alhazai ruwan zanzan shi ta ibada wanda zai yi hidima a kan kula da ruwan zanzan din da tsare su kar ƙazanta ta shiga da tsare su da dai dukkan abin da yake ce ma kula to shi ma wannan ibada ce don haka annabi sallallahu ta'ala sallam yace fa innakum ala amalin salihin ai kuna akan aiki na kwarai aiki mai kyau ka kenan aiki suna daga cikin al'amal as-salih daga cikin ayyuka waɗanda suke na kwarai saboda amfanar da al'umma da suke yi ko da ba ruwan zamzam bane shayarwa kawai ai aiki abu ne wanda yake mai kyau shayarwa kawai abu ne mai kyau don haka za ka ga a irin da za ka ga lokacin da ake kula da taimako za ka isko randuna a kan hanya ba gidan kowa ba ko ku a ƙofar gidaje sai ka garanta an zuba ba cikin gida ba a kofar gida sai ka garan da an zuba ruwa ko wucewa za ka yi ka ɗiba ka sha ko wucewa za ka yi ka ɗiba ka sha a irin shekarun baya duk akwai irin waɗannan wuraren saboda ne saboda rayuwa irin ta taimako to wannan dai abu ne mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa innakum ala amalin salih thumma qala sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce laula an tuglabu lanazaltu hatta adha al-habl ala hadhihi يعني أتقه وأشار إلى أتقه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كد أرنجايك با لولا أن تغلبوا لنزلت دانا سوكا ni kaina da na sauka hatta a ba alhabla har in ɗore giya ala hadihi amsa wannan sai ya ishara zuwa ga wato wuyansa ta karkarin wuyansa manzo Allah ya ishara da ya ɗore giya a kan wannan shi ma ya yi wannan aikin na jawo ruwa daga rijiyar zamzam domin ya shayar saboda ya nuna muhimmancin aikin da girman aikin ba don gudun kada a rinjaye ku ba ni ma da na sauko na irin wannan aikin na ku aka ce to me fuskar ba don gudun kada a rinjaye ku ba e laula an tuklabu aka ce ma'anarsa laula an yattami alaikum annasu ba don kada mutane su taru kanku ba domin duk aikin da aka ga na sauko na yi to rubuti za a yi kuma da aka aikin sai an kwace muku ku da aka aikin sai an kwace muku shine ma'anar laula an tuglabu ba don kada a rinjaye ku ba aikin na kuma a kwace muku to da na sauko an yi shi da ni to in na sauko aka yi shi da ni kamar na zaburar da kowa kada ya ji a rashin haya to don haka ne manzo Allah sallallahu alaihi bai saukun ba amma kaga ya nuna musu muhimmancin aikin da suke qala daudi al-imam daudi yace annakum la tatrukuni astaqi yace na san in na sauko ba za ku bani in sha in jawo ruwa da kaina ba ba za ku bani in sha da ruwa da kaina ba kuma wala tuhibbu an af'ala bikum ma takrahun ni kuma ban son in muku abinda ba ku so ku dai ba za ku so in sha da ruwa da kaina ba ni kuma ba zan so ya zan na muku abin da ba ku so ba to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa tuglab wa qila akti ma'nahu laula an taqa alaykum al-ghalaba bi an yajiba alaykum dhalika bisabab fi'li ba don kada tuglabu arjayu ko sun ba su sun ba shi wata ma'ana ba dan kada in sauko ni ma in irin wannan aikin naku ba kawai kwatsam sai a wajabta shi in an wajabta shi za a rinjaye ku sai ya zama wajibi ya sai ya zama wajibi wannan aiki eh to saboda haka bisa babu fi'ili aka ce laula an tuglabu ba don gudun kada mahukunta ba nan gaba su kwace aikin su ce kai wannan aikin ba na kanana ba ne ya ce tun da aikin da annabi ya sauko yi to sarakuna ya dace su rikai shi kaga za a kwace da gare su sarakuna za su ɓace da gare su shi ne ma'anar laula an tuglabu to nan dai me yake karantarwa yana watan mudabakarsa a cikin wannan ja'a ila siqaya ja'a ila siqaya to shine ma'anarsa babu siqayati haji ja'a ila siqaya din da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi to نعم يعني آتقه تمنين إشارة ديتي حتى أضع الحبل على هذه دانا سوق دومين لوكشي أنه صلى yana kan abin hawa ne yana kan abin hawansa ne to sai yake cewa ba don gudun kada abin ya kuma da na sauko in dora har in dora ya giya ala hazihi yana nufin wuyansa ya'ani atiqahu annabi sallallahu alaihi yana nufin wuyansa ko ashara ila atiqihi kuma lokacin da yake magana sai da ya ishara zuwa ga wuyansa alaihi salatu wassalam to babu ma jaa fi zamzama babu ma jaa fi zamzama wannan babi yana magana akan ruwan zamzam matsayin ruwan zamzam kaga shi ruwan zamzam ya ce babu ma jaa fi zamzama shan ruwan zamzam babu ma jaa fi zamzama zikiru ma'i zamzama babu ma ja'a fi zamzama babu ma ja'a fi fadli zamzama kenan babin abin da ya zo a kan fadala ko daraja na ruwan zamzam
وقال عبدان اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري قال قال انس بن مالك كان ابو ذر رضي الله عنه يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجد ابي وانا بمكه فنزل جبريل عليه السلام فخرج الخدري ثم دخله بماء زمزم ثم جاء بنفس من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأخرجها في صدري ثم اعتبره ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء الدنيا قال جبريل لهذه السماء الدنيا افتح قال من هذا قال جبريل الحمد لله Allah saka da khairi ba lokacin da za a fassara saboda lokaci ma yayi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله.